أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيء احضري لنا بهذا المحضر والتادفي بنظرة تأتي لنا بالظفر ومني مسيا أني محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala ya sake raya mu ya nuna mana wannan rana mai albarka a wannan wuni mai albarka wajen ci gaba da karatu wannan littafi kitabun shifa na ainihin alkali iyal a yau har yanzu dai muna cikin alfaslu alhamis wal ishirun fasali na ashirin da biyar a cikin ismatullahi ta'ala lahu minan nashi wa kifayatihi min azahum wato tsaruwan Allah da ya tsare annabi daga barin sharrin mutane da kuma isan mashi daga cutarsu wannan fasali shi ne muke ciki har yanzu ba mu kammala shi ba na'am ya ce wa ƙadaru ya da hadil kissa bisahi hakika ruwaito wannan kissa na shi gaurus bin haris a cikin sahih buhari wa anna gaurus bin haris gaurus bin haris sahibu hadil kissa shine ma'abucin wannan kissa din domin wa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam afa an annabi ya mai rangwame a wani ruwaya kenan faraja ila qaumihi ya koma wajen mutanensa wa qala yace ji'tukum min inda khairin nasi na zo muku daga fiyayyen mutane wa qad hukit wa qad hukiyat misl hadhihi hikaya an hakaito irin wannan hikaya annaha jarrar lahu yawm badrin an ce ya gudana lamarin ya gudana ne a ranar yakin badar wa kadin farada min ashabihi don manzo Allah ya kadaitu daga ainihin jama'arsa liƙala ya hajati domin biyan buƙatarsa ta bi ahu rajulun wani mutum sai ya bi shi minal munafiqin cikin munafikai wa zakara mislahu ya ambaci irin wannan an gane ko shi mutumin ya je ya zara takobi wajen manzo Allah ya ce man yamna uka minni manzo Allah ya ce Allah kenan shi ma takobinsa ya faɗi ƙasa to duka dai haka kisoshin suka zo eh aka ce wata kara misali an bace irin wannan wa karwaya an ruwaito an gane daga Jabir bin Abdullah annahu wa qalahu mislaha ce irin wannan ya auku ga manzo Allah sassan fi ga wata gadafana a yakin nan na ainihin gadafan bizi amara wani wuri ne da ake ce mazi amara an gane ko wato kusa da madina ne zi amara sunan wurin kenan ma rajulin tare da wani mutum ismuhu du'usur ana ce mutum du'usur sunansa kenan ibnu haris algadafani to an ce da shi ne kisan ya faru na'am wa annan rajula an ce shi mutumin ma asalama ya musulunta daga baya falamma raja ila qaumihi allazina agarrauhu lokacin da ya koma zuwa ga mutanen da suka cinna shi akan wannan aiki shine agar rauhu suka cinna shi je wannan aikin din wa kana sayyidahum kuma ya kasance shine shugaban su wa ashja'ahum shine mafi jarunta a cikin su qalu lahu sai suka ce aina ma kunta taqul to ina kake lokacin da kake fadin cewa ai a barkar kai zaka je a wajensa ne amma gashi ka dawo kuma ka kasa eh aina aina shi ne suka ce aina ma kunta taqul min da'wal qudra wa izhar shaja'a na da'awan wato ainin cewa kana da ikon da zaka je ka gama da shi ko kuma bayyana da sadaukantaka ina sadaukantakan naka yanzu wa kad amka naka abu zai yi gare ka amma ka kasa faƙala sai ce inni nazartu ila rajulin abyal ce wallahi da na doshi muhammadu sai na ga wani irin mutum fari da wilin dogo da fa a fisa da reshe tun kuɗi ƙirjina fa ƙatu da zahari na faɗi ta baya wasa kaɗan saifu she takobi ya faɗi min yadi a hannuna farabta annahu malakun sai na gane wannan mutum da ya tunkuɗe ne mala'ika ne daga nan wa asalamta sai na sallama sai na musulunta kila ka ce wa bi nazal a cikin wannan haƙƙi nashi ne wannan aya ta sauka ya yi walzi na amanu zukuru ni matallahi alaikum ya ku masu imani ku tuna da ni'imar da Allah ya gare ku iz amma qaumun yayin da wasu mutane suka yi nufin an yafsudu ilaikum aidiyahum su shimfiɗa hannunsu akan ku wato ma'ana su nihin su kashe ku fa kafa aidiyahum ankum shi Allah ya kame hannunsu daga barin ku al'aya haya zuwa ainihin ƙarshen wannan aya. Wafi ruwayatin, a wani ruwaya, al-haɗabi, wani ruwaya wanda aka karɓo daga wato ainihin haɗabi, cewa an da gauras bin Haris, gauras ɗan Haris al-muharibi, a rada an yabtika, din nabi sassan ya nufin ya halaka manzon Allah ne, ya nufin ya halaka manzon Allah ne. falam ya shahar akan manzalan cewa bai sani ba ya zo a hankali to annabi bai sani ba illa huwa qa'imun ala ra'sihi she gashi tsaye a bisa kan annabi muntaliyan wato saifa alhali ya zara takobinsa baƙala sai ce sai manzo Allah ya ce Allahumma ikfini ikfinihi ikfinihi Allah ka isa min ga wannan mutum bima shi ta yadda kaso Allah ban kabba min wajen hinan take shi gashi ya faɗi ta, ta fuskarsa takobi kuma ya faɗi eh sai gashi ya faɗi wato ta, ta fuska min zullahatin zullaha bai na katafaihi wai shi ga wani abin wani irin ciwo da ake ce ma zula wato wanda yake yake hana motsi ciwo ne wanda yake hana motsi a jikinsa sai gashi ruwan nan zulla din ya fito nan take a jikin shi bai na katawai tsakanin kafadin shi an gane wani dara sai min yadihi hannunsa kuma takobinsa shikenan ya faɗi a hannunsa wa wa zulla hatu din da aka ce zulla hatu din waje uzaharin wani wato ciwo ne a baya da ya shula ya tara kumin shi da ce wanda ba zai iya motsi ba saboda tsananin ciwon an riƙe bayan gagam shi ne zulatu ɗin nan wa ƙila fi ƙisatihi ko kuma an faɗi gairu haza wani wannan a cikin wannan ƙisa ɗin an gane wa zikira an ambata an nafihi an ce a ciki ne ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ne matalla alaikum anan ne wannan aya ta sauka izhamma qaumin din nan a nan ne wannan aya ta sauka wakila aka ce kanan na biyu sallallahu alaihi wasallam ya kafu ƙureshen da manzala yana jin tsoron ƙureshawa falama na zalin hadin aya yayin da wannan aya ta sauka wallahu ya shi muka minan nasi da ta sauka istalaqa manzala sai ya kishingide ya kwance su yana hutawa sun maƙala sai ce man sha'a fal yakhzulni wanda ya ga dama an gane falyansu ni an gane wai wanda ya ga dama ya kyale ni wanda ya ga dama ya taimake ni domin Allah dai ya alkawari zai tsare ni shikenan abinda manzo Allah ya ce kenan na'am wa zakara Abdullahi bin Humaydin Abdullahi dan Humayd shi ma ya ambata kala ya ce kanad hammalatul hadabi hammalatul hadabi ta zamo domin ita tana da ido daya ‘yar uwa Abu Sufyan bin Harbi ne, matar Abu Lahabi, amin manzon Allah, ko kuma an ce binta Shami ce Uhutu wato Abi Jahali, ‘yar uwa Abu Jahali, ala ayi halin dai wato matar Abu Lahabi dai ce. Talawul Ilat tana aji wani ice mai kaya, waye jamrun kaman shine kaman garwashi an gane ko wanda take bora shi da wuta kuma ga gashi yana dauke da kayoyi ilat ala dari rasulullah sai ta caccoka shi a hanyar manzon Allah da zai biya wuce fa ka annama ya dauha kasiban ayal kai ka ce wato yana takin an gane rereyi tudun tudun rere mai zanzame wannan to haka take ɗiba ta sai ta sa a jikin rereyi tudu tudu tudu na rereyi take yi sai in manzo Allah ya zo dan ya taka an gane shine Allah ke kiranta suna hammalatul hadabi eh na'am wa zakara ibnu ishaq anha ibnu ishaq ya ruwaito daga ita hammalatul hadabi din annaha aka ce ita malatul hadabi lamma balaga hannu zulu tabbata ya da abi labi wa tabba lokacin da labari ya so mata cewa an saukar da sura a kanta da ita da mai gidanta wa zikiru har ma da ambatonta bi ma zakara Allah da abin da Allah ya ambata ma a zauja ta da mijinta minan zammi na zargi a kansu da Allah ya ce wa mar'atu malatul hadabi fiji da ha hablum min masad atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo wajen manzon Allah wa jalisun fil masjid mazala yana zaune a masallaci wa ma'ahu abubakrin wato a masallaci yana zaune tare da sannan abakar sai ta malatul hadabi ta zo wa fi yadda hafi hirun tana da duwatsu a hannunta ta ɗauko wani dutse ko duwatsu cike da hannunta tana so ta jefi manzon Allah falamma waƙafan alaiha alaihima falamma waƙafan alaihima da ta tsaya kusa da su lamtara she ba ta ga manzon Allah ba ba ta ga kowa ba illa Aba Bakarin sai dai sunna Bakar wa akaza Allah bi basara Allah ya dauke idanta annabihi ya hana ta ganin annabi ba dai mutum fa qala sai ta ce ya Aba Bakar aina sahibok ina abokin naka fa balagani labari ya isa min annahu ya hajuni yana ɓaci na yana zargi na yana zagi na wallahi law wajadtuhu hadiran da na same shi a wannan wuri la rabtu bi hadal fira wallahi da na jefe shi la la larabtu fahu da na jefi bakin shi bi hadal fira da wannan duwatsun amma ina imam al-busri ya ce fatir ba menene wa mara ado ko famin aina ra'a shamsa muqulatun amya'u imam al-musri ce ya ido idon da ba ta gani za ta gani rana to ka gani kenan eh amma ga manzo Allah yana nan amma ita bata gan shi ba to makauniya za ta gani rana to shine magana kenan Allah ya dauke idonta ba ta samu ganin annabi ba ta hayaniya ta zage zage karshe ta koma da duwatsunta ga kuma annabin zaune wa anil hakamu min abil as an karɓo daga wato hakamu ɗan abil asi shi ne walidi na marwanu bin al-hakam amine na sinna usman bin affan shi ma ya musulunta ranar da aka samu fatahu makkata shi wannan hakamu bin abil asi din nan ƙala ya ce ta wa adana mun yi alkawari an gane ko lokacin yana cikin kafirai ya ce mun yi alkawari alal nabi sallallahu alaihi wasallam ala qatalin nabi za mu kashe annabi hatta idza ra'aynahu lokacin da muka ga manzon Allah din sami ina sautan halfana sai muka ji wani irin ƙara wani sauti a bayan mu mai girma mazanin na annahu baqiya bi tahamata ahadun ba mai zata wani mutum ɗaya zai saura a tahama ba wannan ƙara da muka ji an gane ko wai anan makka din tahama wani unguwa ne a makka ce ba mai zaton wani mutum zai zai saura ba a tahama din na magashiyan alaina muka faɗi duk mun suma falan ma a faƙana da muka farka an gane a fa ma a faƙana ba mu farka ba a taƙala salatahu sai da manzo Allah ya ƙara sallah ko mun zo da niyan in ya fara sallah mu kashe shi da muka ji wani ƙara a bayan mu duk muka faɗi muka suma lokacin da muka farka manzo Allah ya gama sallah waraja ila ali har ya koma zuwa ga iyalinsa sun mata wani lalatar ora sannan muka ce a to a bari sai gobe kuma lalatan ohra kenan wani daren zamu je faji ina sai muka zo dai har yanzu muna nufin zamu kashe shi hatta idza ra'aynahu haliyan muka gan shi wato shi kadai ja'at safa wal marwa sai ga saf- dutsen safa da marwa sun taho halarata sun halarto fa halar baina na baina suka tsara tsakaninmu da annabi din yana sallah dutsen safa ya zo dutsen marwa ya zo suka killace shi suka hana mu shiga wurin manzon Allah na'am Ah, wa an umara shi ma sai na umar ya irin nashi a lokacin zamanin jahiliya ya ce tawa adatu ana ni umar na yi alkawari da ni da abu jaham ibn huzaifa an gane ko kuma abu juhaimi ko abu jaham ibn huzaifa an gane mun yi alkawari lailatan wani dare katalar rasula za mu kashe manzon allah ji sai na umar fa kafin ya musulunta faji ina manzalahu sai muka zo gidan manzon allah eh fasami ina lahu an gane sai muka ji wani sauti eh faftataha an gane fasami ina lahu kai sai muka kwankwasa sai ji sautin mu muka ji yadda shi sauti an gane wato faftataha sai ya bude wa qara alhaqa sai ya fara karatun alhaqatu ma- malhaqa har ya zuwa inda ya ce fahaltara lahum min baqiya an gane ya kai zuwa ƙarshen wannan fala raba abu jaham ala alu da umar abu jaham da ya je fahaltara lahum min baqiya to nan ne fa abu jaham ya bugi wato ainihin kuturin umaru damtsan shi kai ya bugi damtsan umaru wa kala ya ce inch inch mana mu tsere wa farra suka gudu harifaini suna gudu an gane ba hali suna gudu fakanar min muqaddamati islami umar wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya gabatu wajen musuluncin sai na umar an gane wa min har yanzu dai daga sai na umar din al'ibra mashura akwai lura nan mabayyaniya ma yi tabar min alƙaliya al'ama kenan wal kifayatu tama akwai isuwa cikakka inda ma aka fadhu ƙureshin lokacin da ƙuresha suka tsoratar da shi manzon Allah din wa ajama'ar suka haɗu ala qatalihi akan kashe shi wa bayyatuhu suka kwana akan za su kashe shi cikin dare bayyatuhu kenan lailatul yaqtulu za su yi mai kisan gila suka je suka yi aranjin a kofar gidan annabi in ya fito zuwa sallah da su kashe shi faraja alaihim min baitihi manzo Allah ya fito daga gidansa ko daga ɗakinsa ya same su faƙama ala ru'usin ya tsaya bisa kawunansu wa ƙadar daraba Allahu ala absarihim a lokacin Allah ya sanya bacci ga idanunsu wa zarrar turaba daga nan manzo Allah ya rika sheƙa ƙasa ala ru'usin bisa kawunansu an gane wa halasa minhum ya tsira ya samu tsira ainihin daga daga gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu tsira daga daga gare su na'am wa himayatu an ru'yatim da kuma tsaruwar shi an an wato ru'yatim daga barin ganin su Allah ya tsare shi ba su gan shi ba filgari da kuma wato kiyaye wanda Allah ya mai himayatu an ru'yatim filgar wato tsare wanda Allah ya ma annabi daga barin ganin su da ba a yi ba a cikin kogo lokacin da su yi hijira bima ya Allahu lahu min al-aya abinda Allah wato ya tattalan mu annabi na ayoyi hawariqul adati kenan wa min al-ankabuti da gizo-gizo da yazo ya saka a bakin kogon allazina saja alai wanda ya saka hatta qala umaytu bin half har umaytu dan half ya ce hina qalu da suka ce mashi nadkhulul ghar mu shiga cikin kogon mana sai ce ma arabukum fi me bukatar ku ko kuma ma a rabu kun fi ba bukatar ku a cikin wannan kogon abin da kuke bukata ba shi a cikin wannan kogon wa alaihi min nasi min nasjil an kabu da ma'ara kuna ganin abin da kuka gani a cikin sakan gizo-gizo a wannan kogon wannan gizo-gizon ya yi saƙa ne annahu ƙala wato ƙabla an yula da muhammadu tun ma ba a haifi muhammadu ba wannan gizo-gizon yake da saƙa nan in ji shi wannan kafirin ya faɗi musu umar ita bin half ya ce tun ba a haifi muhammadu ba gizagizan da ya saka wajen nan wa waƙafa da ma matani ga kuciya guda biyu kuma sun tsaya bakin kogon alafan milgari an gane faƙalin ƙurashin ƙurashin suka ce lau kana fi ahadun lama kana hunaka hamamu da akwai mutum ɗaya to ai da ba kuciya a wajen nan wa qissatuhu to wannan duka dai Allah ya tsara annabi zannul hamama inji Imam al-Busiri wa zannul ankabuti ala khairul bariyati lam tansuj wa lam tahumi suna zaton gizo gizo ko suna zaton kuciya yace to gizo gizo ba ta saka ba kuciya ba ta kwai ba sakan da na gizo gizo an ce aikin wato a baya ne na manzon Allah sannan wannan kwankuciya guda biyu da gani idanunsa na abakar ne wuƙayatun lahi a ganin an maza a fatin an duru'i wa an alim min al'udami kiyayewar Allah ita ce ta wato ita kiyayewar Allah a ganin ta wadatar an maza a fatin min duru'i daga barin abin nunnunkawa na rigar sulke wa an alin ko ko madaukakin wuri min al'udami ko da katanga ne ko min tsawon katanga ka hau to tsarin Allah ya fi hawa katanga din tsarin Allah kuma ya fi sa rigan sulki don haka manzon Allah Allah ne da kansa ya tsare shi na'am wajen satuhu haka nan kisan manzon Allah da ya yi ma'a suraka tubni malikin ibn joshan ta da suraka tubni malikin ibn joshami to shi suraka din nan an ce yin hijira lokacin da manzala suka yi hijira wa ju'ilat wa ƙarshe alal ƙuraishin fihi domin ƙuraisha sun sa ju'uli a haƙƙin manzo Allah waye zai je ya zo mana da shi za mu bashi kaza wa fi abi bakarin da manzo Allah da abakar in an zo da shi za a ba da kaza ja'ail kenan fa unziru fi an gane ko an gane fa unzira bihi sai shi wannan wannan suraka ta malik ya yi bakanta a kan wannan ya ce shi ya ɗauki alkawari zai je zo da su faraki ba farasahu ya hau dokinsa wata ba'ahu ya bi manzon Allah da abakar hatta yi za ƙaruba min har yayin da ya kusa da annabi da alaihin nabi sai manzon Allah ya mai addu'a fasahat qawa'ibu farsihi sai wato ainihin kafafuwan dokinsa suka nutse a cikin ƙasa suka nutse a cikin ƙasa ba har anha sai ya faɗi wasu taƙasaba bil azlam ya rantse an gane ko ko kuma ya yi abin da suke cewa na kyauran ƙura din nan eh wanda Allah ya ce wa an tastaqsimu bil azlam to sai ya yi kyauran ƙura wato ya yi kyauran ƙura irin wanda suke sawa a jikin ka'aba din nan to da ya wannan abu ya buga fara jalahu ma ya kara sai ga abin da yake ki ya fito bayan ya buga isi wato azlam nan sai ga abin da yake ki ya fito sun baraki ba ya ƙara hawa wadana ya ƙara zuwa kusa da manzon Allah hatta sami a qira'at nabi har ma ya ji karatun qur'ani na manzon Allah wa huwa la yaltafitu wan nabiyyu huwa la yaltafitu domin shi manzon Allah sai san bai waiwaye wa abubakar yaltafitu sai abubakar ya waiwaya wa ƙara lin nabi sai ce manzo Allah utina ya rasulullah an zo mana fa ga yana fa ga yana fa an zo mana fa ƙala sai manzo Allah ya ce la tahzan inna Allah ma'ana karka ji tsoro abubakar Allah na tare da mu fasaha saniya shai kafafan dokin sa suka ƙara nutsewa a ƙasa na biyu kenan ila rukuba ta haye zuwa guyawu wa harra anha ya faɗi fazajaraha yema wato ainihin wannan doki tsawa fada halatta ƙara zabura wani ƙawa'i mai hamisul duhan shi ga wani abu kamar hayaƙi na fito a jikin ƙahonta fana dahu shi kira su bil aman bil aman ke su tsaya wato akwai aminci da za su ƙulla haka ta balahun nabi amana manzala ya rubuta takarda ta amana tare da shi an ce wannan takarda katabahu ibn fuhaira a wani ruwaya kenan wakila abubakar an ce ibn fuhaira ya rubuta ko kuma a abubakar ne ya rubuta takardan wa abarahum bil abar shi suraka suraka tibin mali ya ba su labari cewa ga yadda akai ga yadda akai ga yadda akai duk ya gaya musu wa amarahun nabi sassan Allah ya turka ahadan yalhaqa bihim sai manzo Allah ce to alƙawarin da zaka yi mana ka je ka tsaya can inda ƙuraisha suke shigowa kar ka bari wani mutum ɗaya ya zo ya rusku da mu ya ce ya yarda da wannan dan sarrafa sai juya ya kullin nasu yana ce mu mutane kufitun kufitun ma hahuna na isa maku da abin da kenan ba kowa na bi hatta na babu wannan hanya ba kowa ya je tsare yana wannan yana wannan alkawari da ya mu manzon Allah wakila bal qala lahuma suraqatu ibn malik ya ce musu annabi arakuma da autuma alayya ina ganin kun yi addu'a gare ni ne fada uli to ku sake min addu'a ta alheri shi kenan suka yi min addu'a fana ja sannan ya samu tsira wa kafi nafsi zuhur nabi sallam wato bayyana manzo Allah sai ya fada cikin zuciyarsa an gane wannan ya zama shine mukaddama na musuluncinsa shi ma daga baya zo musulunta har ya zama sarki ma sai na Umar a zamanin sai na Umar ya zama sarki wa fi habarin akar a wani labarin kuma anna ra'iyan wani makiyayi a rafa habarahuma ya san labarin wato ainihin fitar manzon Allah da abakar a Madina. Faharaja ya shtaddu wannan makiyayi sai fita yana gaugawa ya je ya gaya makafurai. Domin ya alama an gane yi alama ƙureshen yana gaugawa ayya alama ƙureshen ya je sanar li alama ƙureshen don ya je gaya ma ƙureshawa cewa ga abubakar can da manzon Allah sun fita. Kenan da ya zo falon mawara da makkata lokacin da ya zo makka luriba ala kalbihi shi aka sa hijabi a zuciyar shi ba ma ya dari ma ya sunau yana shigowa maka sai rasa ma me zai yi ma a garin shi makiyayewa da ya zo shigo garin sai rasa ma me zai yi ma manzon Allah kenan wawan sai ya ba raja lahu aka mantar da shi abinda ya fito saboda shi ya fito don ya zo ya gaya ma ƙurai amma sai aka mantar da shi kuma hatta raja ila maulihi har ya komo inda yake wajen kiwonsa kuma bai ma san me je yi ba wajahu fi ma zakar ibn ishaqa ya zo mashi a cikin abin da wato ya ambata a cikin abin da dan ishaqa ya ambata wa gairuhu da wani sa an ce abu jahil wajahu ya zo wajen manzon Allah bisa haratin da wani dutse wa huwa sajidin manzon Allah na cikin sallah yayi sujada shi abu jahal ya ɗauko ƙaton dutse wa ƙureshen yan zuruna ya ɗara wa alai ƙuresha suna kallo wai abu jahal zai je ya saki dutse a wuyan manzon Allah da ya je gab da inda annabi yake falazi kat biyadihi sai dutse ya ɗan fara ya riƙe ya riƙo a hannun shi ya kasa sauka ƙasa ya zama punishment aka riƙe hannun shi gam tare da dutse waya bisat ya dahu ila uniki hannunsa ta bushe zuwa wuya ta zama an ɗaure ta gam wa kabala yarju kakara ya fuskanto yana koma baya baya ila halfi yana yin baya baya baya sun masa alahu sannan abu jahal ya roƙi annabi an yada ulahu wa annabi ya mai addu'a wannan dutse ya fita nin shi fa fa'ala manzo Allah ya yi wannan addu'a an dala ƙarya da huwa shi ya saku da annabi ya mai addu'a sai hannun shi ya saku wa kana abu jahil na to to ana nuna mana dai cewa lokaci ya riga ya yi to kurakuran da muka yi a cikin wannan karatu Allah shi yafi inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada ya ninnin kaya ba iyayenmu da malamanmu da shahannanmu alhormar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙasanmu Allah ya zama da mu lafiya tuntunu rigingimu kashe-kashe da ake wannan ƙasa Allah ya kawo mana sauƙi alharma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mashi da alhairi su wannan gidan radio Frontiri Allah ƙara ɗauka kashi ma'aikatan Allah biya buƙatunsu Allah ya amfanar da masu sauraron mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh السلام ورحمة الله تعالى